أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ci gaba da karatu a cikin wannan littafi na al-ma'adubatun nabawiyya fi adabil hayatil yawmiyya lin nabi sallallahu alaihi wasallam za mu tashi a shafi na saba'in da hudu na sha tara istihdamu siwak ba'da da'am kana rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusi ashabahu bi istihdami siwak kama kana yastakhdimuhu huwa bi nafsihi fawra dukhulihi al-manzil wa fi riwayatin an shurayh qala sa'altu aisha radhiyallahu anha قلت بأي شيء كان يبدأ النبي صلى الله عليه وسلم إذا, إذا دخل بيته قالت بالسواك ويمكن أن نفسر ذلك بأن أول شيء كان يفعله المصطفى صلى الله عليه وسلم عند دخوله المنزل هو الاستخدام السواك وهذا كفيل بتوجيه مدى أهمية وإنايته حميته وإنايته بنزافة أسنانه وأنه لا بد له أن يكون حسن المظهر أمام أهل بيته ولقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستخدم السواك دائما وفي هذا يقول أبو موسى رضي الله عنه دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم ودرف السواك على لسانه وهذا يوضح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن يستعمل السواك في أوقات الصلاة فقط أو في أوقات معروفة في اليوم فقط بل كان يستخدمه كل وقت وحين وحين وفي رواية عن حذيفة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا قام من الليل يشوس فاه بالسواك وفي رواية أخرى عن أمنا عائشة رضي الله عنها كنا نعد له سواكه وطهوره فيبعثه الله ما شاء أن يبعثه من الليل فيتسوق ويتودأ ويصلي أئنه كان يتسوق حينما يقوم ليلا فنحن في المؤتاد نجتسل نغسل وننزف وننزف أسناننا بعد الدعام أما الرسول صلى الله عليه وسلم فكان ينزف بعد الدعام وقبل الصلاة وبعدها وأيضا إن قيام الليل كما أنه يبين فوائد السواق فقال في رواية عن سيدة عائشة رضي الله عنها السواك مطهرة للفم ومرداة للرب وفي هذا الحديث يوجه لنا الرسول صلى الله عليه وسلم أسباب توصية لنا باستخدام السواك أولا جهارة للفم من الضروري أن يكون الفم نزيفا طاهرا ذلك أن نزافة الفم تمنع رائحة الكريهة وتحمي الأسنان من التسوس والتلف, والتلف, والتلف وخاصة أن رائحة الفم كريهة أمر لا يحتمله أن يتقبله أحد في مجتمعنا الحالي كما أكدت طب الحديث أن تسوس الأسنان يتسبب أمراض القلب ثانيا الفوز برضوان الله هذا الجسد هو نعمة الله لنا ويجب علينا أن نعتني به لأنه أمانة الله لدينا وإذا عملناه سنحاسب على خيانة الأمانة ومن ثم يجب علينا الإئتناء به وحمايته جيداً ولقد كان الرسول صلى الله عليه وسلم يوصي أصحابه بالسواك ويبين أنه لم يأمر به حتى يشق على أمته ففي رواية أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لولا أن أشق على أمتي على أو على الناس لأمرتهم بالسواك مع كل صلاة وهذا وهذا الحديث الشريف الذي يوجه مدى أهمية نظافة الفم والأسنان يدعو أمام الناس أمورا كثيرا منها أمران مهمان إنها قريبا المتعالى ودادين أماليا بقاربا ما لا يشي yin amfani da asuwaci bayan cin abinci annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi mana wasiya ya wa sahabbansa wasiya da su ringa yin asuwaci kamar yadda shi da kanshi yake yi duk lokacin da ya shiga gida a wata ruwaya ta shirai yake cewa na tambayina na aisha ya dala ta tabbata a gare cewa idan maza Allah ya sallah sai shiga gida da me yake farawa ta ce da ya shiga gida ba abin da yake farawa ta yin aswaki malai ce za mu fassara wannan cewa farkon abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ke in ya shiga gida shine yin amfani da aswaki wannan kuma zai nuna mana muhimmancin tsabtata wato haƙora kuma za mu gane cewa muhimmancin mutum ya fito fesfes a gaban iyalansa akwai waɗanda suke cutar matansu za ka gan su dukun dukun dukun dukun dukun in suna gida ba sa ɗan kwalliya sai za su fita wannan ba shi hasali ana wanka a sa turare a zauna a wajen iyali fama wasu za ka ga da matan da mazan duk san makal ita ba za ta yi wanka ba sai za ta anguwa ba za ta yi kwalliya ba sai za ta anguwa har ma yara sun sani da sun ga ta yi kwalliya za su zan biki ta zan kawai za ta fita ne eh kawai ni ma zan biki wannan ba daidai ba ne ya kamata a yi kwalliya a zauna a gida da haka ana son a fito fesfes a gaban iyali kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana aiki da aswaki ko lokaci akan haka ne abu musa ash'ari yake cewa na shiga wajen annabi sallallahu alaihi wasallam sai na ganshi da aswaki akan harshensa a cikin gida yace wannan yana gaya mana cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ba wai yana aiki da aswaki lokacin sallah bane kawai a'a yana aiki da wasu waki a wasu lokuta daban-daban ruwayar asayina huzaifa ce annabi sallallahu alaihi wasallam idan ya tashi ma da daddare abin da yake so mai shine aswaki a wata ruwaya kuma ta nana Aisha radiyallahu anha take cewa muna shirya wa annabi sallallahu alaihi wasallam aswakin sa da abin alwalan sa duk lokacin da ya tashi zaman zai same su a shirye dan mun san da shi zai soma duk lokacin da Allah ya tada shi sai ya so mai aswaki ya alwala ya sallah wato kenan yin aswaki lokacin da mutum ya tashi daga barci umarni ne kai kenan kuskure ne mutum ya zo sallah asuba ka ji bakin shi yana wari akwai wari na na ciwo wanda ko mutum ya aswaki amma ɗaiɗaiku ne wasu kawai haka kawai ganganci ne ba kyau akwai cutar da mutane akwai cutar da mala'iku a ciki Allah ya kiyaye kaga mutum ya gama rigimar shi da mutane ma a ce ba ta kare ba har da na mala'iku kuma kaga abin ya yayi yawa da haka abu ne wanda yake mutum ya tashi ya wanke umarni ne na mutum ya wanke jikinsa sannan ya tsarkake wato mu tsarkake wato haƙoranmu bayan mun ci abinci annabi sallallahu alaihi wasallama yana tsabtace haƙoransa bayan cin abinci da kamun cin abinci da lokacin da zai sallah kowane lokaci sannan yana bayyana amfanin aswaki yana daga cikin amfanin shirwa ya sayi na ahaidatuna aisha ta ke ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce shi aswaki yana tsarkake baki kuma Allah yana son shi Allah yana son mai yin aswaki a wata ruwaya yake bayyana mana cewa dalilin yin da ya mana wasiki da aswaki akwai na farko shine zai tsarkake mana baki wannan kuma abu ne da muhimmanci saboda tsarkake bakinmu yana da muhimmanci dole ne mu hana bakinmu kada ya ringa wari yana fitar da wata iska mara daɗi don kuma kada ya ɓata mana haƙora saboda ɓashin haƙori abu ne wanda yake yana cutar da mutum sa'annan warin baki abu ne wanda mutane ba sa jin daɗin sa kuma gashi wato likitancin zamani ya tabbatar da cewa idan haƙora suka kamu da ciwo to yana sa ciwon zuciya Allah ya tsare na biyu yana jawo yardan Allah to kaga wannan yana nuna mana jikin da Allah ya bamu ni'ima ce ta Allah ya zama dole mu kula da shi kada mu yi wasa da shi amana ce da Allah ya ba mu kada mu wulakanta shi idan muka wulakanta shi to Allah zai mana hisabi akan mun ci amana Allah ya kiyaye da haka ya zama wajibi akan mu mu kula da tsaftar jikinmu da kiyaye ha haƙoran mu manzala sallallahu alaihi wasallam ya yi wa sahabbansa wasici wato na cewa ya bayyana musu cewa da ba dan bai san ya dora musu wani nauyi ba dora musu wahala manzala ya ce da ya sanya su kowa in zai yi sallah sai ya yi aswaki hadisi ne na abi hurairah annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce da ba dan kada na kuntata wa al'ummata ba ko da ba dan kada kuntata wa mutane ba da na umarce su da yin aswaki tare da kowace sallah kun ga umarni ya ce ma ba wasiti ba kenan da ya zama in baka da aswaki ba kai sa kai sallah ba amma annabi sallallahu alaihi wasallam bai yi wannan ba yace wannan hadisi bai girma yana bayyana mana cewa wato yin aswaki da tsaftace baki da harasa da da haƙora zai nuna mana wasu abubuwa muhimmai guda biyu da bar mu tsaya sai mu tashi akan muhimman abubuwan insha Allah bayanan da maluma suka yi akwai wanda suke ganin ya ɗauke tunda manufarsa manufarsa shine baki ya tsaftace baki kuma idan aka samu akwai mayukan goge haƙora iri-iri har da masu kitsan alade ma eh sai an kula toothpaste da muke siya sai mun duduba wallahi akwai masu man alade na na nufin ba kowane za mu yi talauta ba su kan kuma za su lauta amma mu kan sai mun muna dan shakin dan akwai su kala kala amma ba shakka wasu sun tafi akan cewa ya wadatar wasu kuma suka ce a'a ya wadatar amma kuma a ringa daddana wancan na asuwa ce Allahu ala na na Allah ya sauke akwai wani yaran ma na tuna shekara shekaru ya fi goma a yadda ya ku ana zaune ya ce ka a shi fa kullum a kone biskit ba ya jin daɗi in bai ci shi ba har ya ce ya rage tsarin mai na fitowa kawai sai aka duba aka ga alade da alade a ce shi a ana shan daɗi amma bai sani ba ne bai sani na ka ce shi yana sai mun ringa duba na'am na'am na'am halal ne in ji Allah halal ne ba dai wanda muka yi jiya ba ba dai shi ba na ba komai ba komai inda shi ba shi ya je cocin ba inda ba shi ya je cocin shi abin da yake na musulmi auren musulmi ake yi auren musulmi ake in mutum zai aure alikitab shigar auren musulmi ake yi kuma ita ma da waliyinta na ubanta ko babanta ko yayanta wanda zai ba da ita inda ka san ana auren musulmi kuma in an yi haka ya yi aure illa dai abin da zai je zo kuma abin da zai biyo baya da yawa da suke auren ahlul kitab masu auren ahlul kitab na baya masu ilimi ne wanda sun san addinin su wasu ma kokari suke za ka ga jihadi suke sai ka ga ba wuya ta zama musulma amma masu auren ahlul kitab yanzu su kansu ahlul kitab suke dawa mafi yawa wallahi ko kuma ka ga in Allah ya yi al'amarin su suka riga mata mutuwa duk ɗayan su su zama kiristoci a ƙasar ne ya faru ba ɗaya ba ba biyu ba suna nan wanda yake kaga da wannan ɓannan ta faru gara karka yi amma ba wai nan ba cewa ba halal ba wai bahaushe ya ce wai ana barin halal don kunya kama abinci ne abincin ga suna halal amma ba wanda ya ce dole sai kaci ita babu magana babu gado idan addini ya raba maza Allah sallallahu alaihi wasallam yace in addini ya raba to ba gado sai dai kyautatawa to kaga wannan kyauta kenan ba gado ba amma gado a musulunci galibi su da nace matan da suke da ilimi duk su masu auren ma sun sani sun san ka'idan Allah da dokar Allah da haka isi kike bi amma maganar a ba mutum kyauta wannan wani abu ne daban amma gado da kake ra gado Allah bai raba gado Allah sallallahu alaihi wasallam addini yana raba yana hana gado in an sha babban a addini to ba maganan gado Allah hala ya ba ta ɗan kuɗi ba ya mana ah ba suna zaune da ita ba zai iya ba ta yana ‘ya'yansa ne ai suna da gado suna da gadon shi matukar amma musulmai sharaɗi su ma matukar musulmai ne idan ɗan mutum ko da uwar uba da a ce ‘ya'yan mutum Allah ya kiyaye uba musulmi uwa musulmi ɗaya zama shirka to bai da gado misali ko da da musulmi ne eh ai ba gado ba ruwan shi da balaga gado bai da ruwa da balaga shi yasa gado har na ciki ma yana da gado nan in dai addini ya raba to gado babu wannan umarni ne na annabi sallallahu alaihi wasallam a nan garin a matsayin wani gari a matsayin wani gari ne nan a wajen shi almin ya zo ya nema ne shi a to a garin su ne ba maganin kasar idan mutum yana zuwa fatauci ko cirani a abuja misali iyalin shi na kaduna ko suna kano ko suna da su in ya zo nan ya dawo garin su in ya je da su ma ya je garin su a an gane hausan ba maganan in ya zo abuja ya ringa kasaru ba maganan in ya je garin su sun ya ringa kasaru amma in yana hanya zai ringa kasaru yana cikin tafiya walawal ko ko da kwana uku yake a ya zama garin shi ne ya riga ya zama garin shi ya zama gari biyu garin aiki ai garin kai wallahu ala alaikum salam na'am ina zuwa na'am
shin wani ne in kai a gida ka taho masallaci shin za ka zauna ne ko kuma kana iya lafiyar zurfin masallaci na'am idan mutum ya yi rakatanin fajir a gida sai ya zo masallaci ana jiran liman bai zo ba wane ne ya fi ya shiga masallaci ya yi rakatanin fajiri ko shiga masallaci ya tsaya kamar da wasu ke ko ya dan tsaya a waje sai liman ya zo na na? in tayyatul masjid ke nema ya shige ta tayyatul masjid ko yayya to malumai suna da magana daban-daban gaskiya a kan haka akwai wanda suka ce tabbas manzo Allah sallallahu alaihi wasallam baya wata sallah bayan raka'atul fajr sai asuba ba magana daman shi yin shigo masallaci sai sallah yana yi a gida sai ya zo a suka ce ba wata sallah da take gittawa kuma tabbas babu da haka suka ce to idan mutum ya yi a gida in ya zo masallaci ya shiga masallaci ba ya zauna wasu suka ce a saboda umarnin annabi sallallahu alaihi wasallam da yi na har wani ya zauna kuma sai ya yi raka'a biyu suka ce ya yi raka'a biyun babu komai da haka ala kulli halin duk wanda kake yi mahangin kake yi sai ka ci gaba na da ya so ai bayanai ne na malamai ko ne kuma da dalilin da ya bada shi da da wannan shine ake cewa sabanin malamai mai amfani ba sabani na rigima ba sabani na karatu wallah ala da ya mutum ne a gida ba kaɗan fata mm sai ba ya sha zuwa masallaci na kuma ya zanta kai kana iya yi a masallaci kana iya yi a gida na'am na ƙarshe a mushrikatu bari shi Allah da kanshi shine ya ba kira su ahlul kitab Allah a cikin alƙur'ani Allah ya ce al-yawma uhilla lakum at-tayyibat wa da'amul ladina utul kitaba halal lakum wa da'amuhu halal lakum sai ce wal musanat ya ba da umarni cewa kuna iya auren su duk qur'ani na a'a a nan ba ya zo da a nan wato su sun samu wato tabda suriya soft landing saboda suna da littafi daga sama shine kawai ai kamar yadda za a ce ma yanzu kamar ka ce kafirai duk kafirai ne ai na amma a musulunci sai ya bambance ma kafiri da ahalin kitab eh
ahalin da muka ya kamata muna da sauki mene ne littafi ma'ana littafi littafi eh a littafi na mace eh wani yanzu ba su fahimci mene ne ahalin da ba littafi kawai haka wani eh yake ma'ana ne sai a hakan ba mu da littafi eh ana nufin a taura a saura in shira da mura eh yawa ahalin kitab ahalin ahalin injila inda Allah yake kiransu wala yahkum ahalin injili bima anzalallah ومن لن يحكم بما انزل الله akai kafiru akai fasiquna akai zalimuna dan haka Allah yadda ya mu- ya musu nan haka za a yi musu eh amma in ka ce karshe duk ka gama conclusion ka ce cin kafirai ne ko ba kafirai ba kafirai ne na amma kuma suna nan da wannan daraja da kuma umarnin Allah wanda ya ga zai iya sai ya yi na? ban gana halil bai mu ba irin jila ne amma wadda ba su bata ta ba ba a yi distortin ɗinta ba akwai wannan sun bata ta Eh, amma amma akwai akwai wasu ayoyi a ciki wanda suna nan haka daidai yawa Eh, da haka abinda kawai shi yasa ka gidi annabi sallallahu alaihi wasallam in suka yi magana kada a kare kasu kuma kar a gaskata su domin za su iya faɗan gaskiya ba kowane magana idan fasto yayi zaka ce ƙarya bane in in ji hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam sannan kar ka ƙaryata shi kar ka gaskata shi ka jira sai ka gwada ka duba abin da ya faɗa ya daidai da Qur'ani to gaskiya ne ya saba to ba gaskiya bane shikenan yawa sai ka auna subhanaka allahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين